أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة نعم مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
riwaya ta zo daga cikin littafin a, tafsiri na a, ibn jarir tabari rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya da kuma imamu suyuti shi ma ya kawo a cikin addurul mansur haka kuma imam ibn kasir shi ma ya ruwaito cewa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum mai suna ayyash ibn abi rabi'a ayyashu ibn abi rabi'a ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka kafin hijira ya musulunta amma sai ya ji tsoron ya bayyana wato musuluncinsa ga mutanen gidansu sai ya ruga ya gudu ya koma madina ya ya nemi kamar ka ce ko kwaba ko idan ya samu tsaro a garin madina tunda shi dan makka ne ya gudu can mahaifiyarsa ta shiga damuwa da bacin rai sosai saboda kasancewan ɗanta ya gudu baya nan ta neme shi ta rasa sai take ce wani ɗanta mai suna alharis da shi da abijahal ibn hisham di 'ya'yanta ne kenan waɗannan alharis da abijahal ibn hisham yan uwan wannan mutum ne mai suna ayyash ibn abi rabi'a ta ce wallahi la ya zilluni saƙafun wala a zuku ta'aman wala sharaban hatta ta tuni bihi wallahi ba zan ci abinci ba kuma wallahi ba zan tsaya a cikin inuwa ba kuma ba zan sha abin sha ba sai kun kawo mun ɗana suka fita suna ta neman wannan bawan Allah dare da rana yana za su same shi don su kawo shi gurin tsohuwarsa suka fita tare da alharis ibn zaid ibn abi anisa ko unaisa ba su tsaya a ko'ina ba sai da suka je madina suna zuwa madina sai ku suka samu shi wannan mutumi ayyash a garin madina sai suka ce da shi bismillah ka zo mahaifiyarka ta ce babu ita babu shiga inuwa babu ita babu cin abinci babu ita babu shan ruwa sai ta ganka kuma sai mun kawo ka ka zo mu tafi don ka faranta wa tsohuwarka mu kuma mun maka alkawali ba za mu tilasta ka ka canja addininka ba don mun ji labarin ka koma addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala na hulu bainaka wa baina dinika ba za mu shiga tsakaninka da addininka ba yayin da suka bashi labari cewa mahaifiyarsa ta shiga cikin damuwa da ɓacin rai da shiga uku a kansa to shi ma sai ya samu kare zuci sai ya ce to barin zo muje tunda kun yi alkawari ba za ku mun komai ba suka fitar da shi daga garin madina abun mamaki malam suna fita daga madina suka samu igiya suka ɗaure shi ka duba ka duba dafa sun yi alkawari ba za su masu komai ba suka ɗaure shi ya ɗauru tam suka yi ta dukansa duka sosai suka daka suka ba shi kashi a riwayar ma aka ce sai da suka masa bulala ɗari suka zo da shi a gajiye a wulakance a kaskance a tozarce ya ci uban duka da bulali yayin da abin tausayin shine yayin da aka sake kawo shi gurin mahaifiyarsa sai ta ce wallahi ba zan kwance ka ba kun yi daidai abin da kuka mu wallahi ba zan kwance ka ba ni ba zan kwance ka ba hatta takfura billazi amanta bihi sai ka kafirce da wanda kai imani da shi ka fito ka kafirce Muhammadu sun gama aiki sai suka bashi a daure suka jefar da shi a rana ya ɗebi kwanaki a ɗaure babu ci babu sha gashi kuma a rana rana tana bugunsa ina so ku lura da wani abu saboda me aka masa wani abu saboda ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya riko da musulunci wannan abun lokacin ana wahayi kuma annabi yana raye aka yi masa wannan to babu mamaki don wani yana da'awa ta addini ko ya yi riko da addini sai tsautsayi ya sa ya fada hannun makiya Allah to babu mamaki su yi masa sama da ma wannan ina ba mamaki wannan ai imaninsa ne siya ya bayar aka masa wannan wulakancin yayyayi su kwance suka ki shikenan sai shi ba komai ya kafirce muhammadu din saboda ya wahala ya wahala yace ya kafirce muhammadu wannan mutum mai suna alharis ibn zaid sai ya zo sai ke ga masa bakar magana yace kai yace ga wa ayyash wannan addinin da kake kai da addinin addininmu na iyaye da kakanni wanda kake kansa da idan shine shirya to ai akan shirya kake idan kwabata ne ka gane cewa addinin mu tsofan addinin mu bata ne sai ka canja ka koma addinin Muhammadu to ai baka da wani baki tunda da kai ma batacce ne dole a tarihi kai ma kana cikin batattu ya yanka masa wannan bakar magana hayya shi yayi yayi fushi dangane da wannan magana da ya gaya masa sai ce da shi wallahi la alqaka khaliyan abadan illa qataltuka ayyashi ce ni zaka gaya wannan maganan bayan kun daure ni kun daka ni kun ce bara ku kwance ni ba sai na kafirce Muhammadu kuma ka zo kana gaya mun wannan bakar magana yace wallahi duk da na gamu da kai daga ni sai kai wallahi sai na kashe ka ya zo iya nan rai ya ɓaci shikenan suka sake shi amma daga baya ya sake koma musuluncin sai daman ba ba ba ba wai ya koma ne a tilasi aka yi masa ko ba haka bane yawwa shi ma alharis din wannan haris din wannan harisin da ya zo ya gaya wa ayyashi wannan bakar magana da shi ayyashi ya ce matukan na gamu da kai ba kowa sai na karka to shi ma sai haris din sai ya musulunta a'a kash to amma ya musulunta haris ya musulunta ayyash ba shi da labarin musuluntan haris din shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma madina a suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madina har ma shi haris din ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musuluncinsa ga annabi a lokacin da ya je din shi ayyashi baya gurin annabi din kuma shi ayyashi bai samu labarin cewa dan uwansa haris ya musulunta ba ayyashi yana nan yana rayuwa wata ran ya je uba masallacin he uba kawai ba sai ya hango haris din nan ba ya ce o na ba ya samu kenan ya je uba sai ya hango wannan dan wannan haris bai dogon wato bincike ba ba abin da ya kurin sai ya same shi ya kai masa duka da makami kurin ya kashe shi take harisu kuma ya mutu take ai yana wannan sai mutane suke ce da shi wai hak ayyu shay'in sanat kai tanka ya ayyash me ka aikata haka musulmi ka kashe yace ba musulmi bane ai dan uwana ne su suka mun kaza suka mun kaza aka ce ya musulunta ai yace subhanallah yace inni lam ash'ur bi islamihi hatta qataltuhu ba da labarin ya musulunta kashi kuma na zo na kashe shi ya shiga damuwa to shine Allah saukar da wannan ayar wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a ai daman bai dace ga mumini mutum musulmi mumini ya kashe mumini ba sai dai ta hanyar kuskure ko ba haka bane mumini ya kashe mumini a mumini baya kashe mumini sai dai ta hanyar kuskure lakin in waka'a waka'a khata'an idan har ya faru din to ya faru ne a matsayin kuskure ba wai da ganganci ba ba ɗabi'ar mumini bane ya kashe dan uwansa musulmi da gangan amma wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sai Allah ya fara bada hukunci na wanda ya kashe dan uwansa ta hanyar kuskure duk wanda ya kasance ya kashe mumini ta hanyar kuskure to zai yanta baiwa wuyaye mumina ai fa alaihi itaqu raqabatin mu'mina kafaratan zai yi kafara kenan zai yanta baiwa mumina fa sannan wadiyatun musallama ila ahlihi kuma zai ba da diya musallamatun cikakkiyar diya ya miƙa ta zuwa ga iyalan wato waɗanda aka kashe mana auliya ilmaktul kenan waɗanda za su ci gadansa su ne ila ahlihi illa an yi saddaku sai dai in sun yafi yani illa ya ta saddaku diya sai in sun yi masa afuwa akan diya fa ya afu wa ya turku diya sai su yi afuwa su ce an bar diya din diyar mutum mumini guda ɗaya yanzu naira miliyan ashirin ne da wani abu ko? ashirin da nawa? ashirin da ɗaya da wani abu duk wanda ya kashe wani kudin diyar mutum naira miliyan ashirin da ɗaya da wani abu kaji ba kai to kaga da ana biya ai da an rage kashe kisan kai ko ba haka bane tunda ba a biya babu shari'a shi yasa yanzu kaga lalace ta kai a asibiti ake zuwa a je a tattara tashin mara lafiya a sace mara lafiya a gadon asibiti abun kunya abun banda wanda suke tarewa titi banda ne wanda ake diba cikin tasi banda wanda ake tsarewa a babur a make shi da rodi banda banda banda banda wanda ake tsarewa a titi a abin nan banda wanda ake bi da daddare da karfin tuwo a a duke ka a ɗebe ka wai saboda lalacewa ta kai har asibiti sai mu rinka kwanciya a gidanmu kenan a tsakani da Allah to ka je abin nan kana neman lafiya wani ya dauke ka je ya maka aski ya cinye ka ai ba daidai ba ne to manya ba sa magana akan abu ba ba sa magana yanzu wannan labarin da ake barawa da za a ji sarkin kano ya fito ya yi fada ya ce zai ɗau mataki in aka sake taba masa talakansa aka ci masa talaka da za Allah kuwa ko kuwa to amma ina jin basu basu gaya masa ba ma dan mai martaba an gaya masa zai magana ina jin basu basu karanta masa Allah ya sa zance ya kai masa ومن قتل مؤمنا خطأ فتهرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله سيابا دية نيرا مليان أشرين دقيا أميقا ومغادنسا kaga a dan rage musu zafi ko illa an yi saddaku sai dai in sun yafi amma yanzu naira ɗaya ma ba wanda zai baka naira ɗaya in ka ci sa'a sai aika ma buhun shinkafa ɗaya to shine sai Allah yake cewa fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina idan mutumin ya kasance musulmi ne kuma yana garin kafirai yana tare da kafirai sai ya musulunta to wanda bai san cewa ya musulunta ba sai ya je ya kashe shi to babu maganar diya shine fa in kana min qaumin aduwwin lakum huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina kaga ba ce diya ba ana abin da ake nufi mutum ne yana cikin kafirai a sanin shi wanda ya kashe shi a sanin sa kafiri ne to amma ashe ya musulunta to shi kuma wanda ya kashe shi bai sani ba sai ya kashe shi kuma yana tare ne da yana tare da kafiran fada ma ya musulunta amma bai baro cikin kafiran ba to a nan gurin babu diya amma kuma akwai kafara kafara ita ce tahariru raqabatin mu'mina za a yanta me baiwa mu'mina kaji fassara ta farko ta fa in kana min qaumin aduwwin lakum huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wasu kuma suka ce abin da ake nufi in kana al-maqtulu musliman fi daril islami wanda aka kashe din in ya kasance musulmi ne kuma a garin musulunci amma danginsa kafirai ne zurriyarsa danginsa yan uwansa komai nasa kafirai ne kuma suna cikin garin a wato kafiran da suke yakan musulmi kun fahimci wannan shi din musulmi ne yana tare da yan uwansa da danginsa su duk basu musulunta ba kuma kafirai ne da suke yakan musulmi to anan gurin shi ma babu diya to za ku dauki diya ne ku je ku kai wa arna su zai sayan makami su kashe ku la diyata li ahlihi babu diya to a nan gurin shi wannan alharis ibn zaid wannan haris wanda aka kashe shi ta hanyar mai kuskure ko sunansa alharis ibn zaid ai kaga yana tare da kafirai ne duk da ce ya musulunta amma yan uwansa dangin zamene ne kafirai ne to sai hukuncin sai ya zamanto fihi tahariru raqaba mu'mina amma la diyata fihi za a yanta baiwa mumina amma ba za a ba da diya ba me dalili saboda danginsa yan uwansa wanda za a ba wa diyan ma me ne kafirai ne ba musulmi ba ne kuma mutane ne waɗanda suka kasance ba su da alkawali na zaman lafiya da musulmi da a ce kafiran ne ma amma an yi alkawali kafiran amana ne kafirai ne na amana an yi alkawalin zaman lafiya babu fada babu yaƙi a tsakani to wannan ana iya ba da diya ɗin ana iya ba da diya kamar yadda za mu zo mu yi bayani nan gaba kun gane wannan gabar wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun kaji idan shi wanda al-maktul wanda aka kashe ya kasance yana tare da mutanen da suke akwai alkawali tsakaninku da su kafirai ne amma akwai tsakaninku akwai alkawali fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina ka duba adalci da musulunci ko da yana tare da kafirai ne amma alkawali na zaman lafiya tsakanin su wannan kafiran da musulmi ya gudana an yi alkawari na ajiye makami babu fada tunda ana yin sulhu tsakanin kafiri da musulmi a zauna lafiya mu ba za mu taba ku ba kuma ka ku taba mu ku bar mu mu yi addinin mu kuma za mu bar ku yi addinin ku je ku yi addinin ku a wuri kaza a lokaci kaza daidai kaza a zauna lafiya ku je ku yi sana'a ku yi sana'a mu ana yin wannan to idan alkawari ya riga ya gudana to kaga duk musulmin da ya tsallaka ya je kashe wani kafiri to za a yanke masa hukunci mai tsanani to sai aka samu a kuskure sai wani musulmi ya kashe wani kafiri kafirin alkawari wanda kafirin amana ne an yi zama alkawari da shi to wannan za a ba da diya ga ainihin wato a a a a wannan da a ba da diya kuma za a yanta baiwa mumina mana idan kana al-maktulu kafiran dhimmiyan aw mu'ahada fa yajibu fihi ad-diyatu wal kaffara kun fahimci wannan za a ba da diya da kafara kafaran kuma mun fada shine za a yanta baiwa mumina daidai ne wanda aka kashe dinnan musulmi ne ko kafiri ne amma kafirin ya zama dan amana ashe ashe kafirin da aka yi zama alkawali da amana da shi da yan uwansa da kabilarsa in musulmi ya kashe shi sai an ba da diya kenan ana a dunkule ku gane idan musulmi ya kashe kafiri amma kafirin da ba kafirin alkawari ba to ba a bada diya babu diya a ciki ina fata ana fahimta yawa babu diya a ciki kama idan akwai alkawarin zaman lafiya an kulla zaman lafiya to dole sai an bada diya yau kuma dole ya zama ko mace ce a kashe sai an bayar duka babu wani bambanci kuma sai Allah ya ce faman lam yajid to wanda bai samu dama ba fa bai samu damar me ba eh wanda bai samu daman yanta baiwan ba ai cewa yi wata hariru raqabatin mu'mina to wanda bai samu daman faman lam yajid wanda bai samu daman yanta baiwa din ba wa siyamu shaharaini mutatabi'ai zai yi azumin wata biyu a jere zai azumin me wata biyu a jere wannan mutum ana magana ma in kafiri ne to idan musulmi ne kashe musulmi fa min babu aula ya dauki wannan hukuncin kenan idan musulmi ya kashe ku kula fa hukuncin idan musulmi ya kashe dan uwansa musulmi yanzu nan muna magana kisan kuskure ne dan za mu zo kan ayar kisan ganganci kisa na kuskure mutum ya je kashe wani ya buge shi a mota ya kashe shi ya buge shi a babur ya kashe shi ya doke shi ya kashe shi za mu yi bayani yaya kisan kuskure yake yaya kisan ganganci yake insha Allah shi yasa tafsirin namu yau aya biyu kawai zamu karanta to idan kai kashe wani kisan ganganci kisan kuskure zaka ba da diya ko da kuskure ne fa akwai diya naira miliyan ashirin da ɗaya da wani abu bayan nan kuma zaka yanta baiwa wannan diya hakkin magada ne yanta baiwa ko azumi wannan kuma hakin Allah ne ana iya yafe ah yafe diya amma ba a yafe hakin Allah kudi za a iya yafewa auliyawul maktul waliyan wanda aka kashe za su iya cewa sun yafe amma azumi ko yan tabaiwa zai yafe kayan Allah ne wani ya sai ce ya bar maka wani mutum to shi yasa aka baka na farko abu da yake na wajibi ga wanda ya kisan kuskure ya biya diya ya yanta baiwa idan ba zai iya ba babu hali to sai ya azumi wata biyu a jere shi ma za mu yi magana insha Allah akan mutumin da ya zo yana yin azumin kuma sai ya zo ya karya wani ko kuma sallah ta zo ta gindaya ko rashin lafiya ya zo zai sako ko ko zai juna mutatabi'ain Allah ya ce a jere ne dan a nuna ma bai halatta kai azumin wata ɗaya ka ce ka huta sannan sai wani watan kuma ka kammala ba ai babu ukubar kenan a ciki ina fata ana fahimta na to wannan kenan ya bada baiwa in babu kuma sai ya bada sai ya azumi bai halatta ya ƙi yanta baiwa ya je ce zai azumi ba bai halatta ba matukar yana da halin yanta baiwa dole yanta baiwa zai sai dai in babu halin yanta baiwa sai falyantaqil ila sawmi idan ya gasa in ya kasa sai ya azumi din idan kuma ya sha da gangan yana cikin yin azumi 60 din nan yayi 45 sai wata ran shi yanzu gashi ce kai da Allah ka huta kaji ka huta gobe ka dora sai ya sha wallahi sun zube sun zube gaba ɗaya wasu malaman cewa ma suka yi idan ya manta niyya kana ji na ya yi arba'in da biyar zai tashi da na arba'in da shida sai ya manta niyya sai da ya zo a zahar sai ya tuno a ban yi niyya ba fa suka ce falistanif sun zube sai ya sako sai ya sako sabon haka imam al-bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa kar wani ya zo ya ce ya kai ko ba gaba ne amma idan ya sha rana ɗaya da uzuri rashin lafiya ko tafiya sai ya sha azumin sittin ɗin ciwo ya same shi ranga-ranga aka kwantar da shi a asibiti kuma gashi yana azumin kafara to yanzu ya zube ko kuwa bai zube ba malamai sun yi sabani akan wannan akwai waɗanda suka ce wallahi azuminsa ya zube gaba ɗaya falaihi istinafu shaharai sai ya sako wasu watanni guda biyu wannan shine ra'ayin ibrahimu nakhai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai haka kuma imamu shafi'i ma yana da wannan ra'ayin ko rashin lafiya ne ko tafiya ta kama ka san mai tafiya yana iya shan azumi to in ko rashin lafiya ta kuskure ka sha in dai na kafara ne wajen a nuna muku cewa harkar kafarar azumi ta kisan kai yana da tsanani kwarai da gaske in ji imamu shafi'i yana da maganganu guda biyu amma wanda ya fi bayyana cikin maganganun shafi'i cewa sai ya sa ko azumukan gaba daya suka ce ai liyanna aftara mukhtaran zaɓin sa ne ya sha zai iya jurewa ai ya ce ba zai sha ba wannan ra'ayin su ne fahimtar su ne wasu malaman suka ce a wannan ai akwai tsanani a wannan hukuncin gaskiya ko ba ka bane suka ce azumi bai warware ba tunda bai da lafiya ne kuma ko ya yi tafiya ne ma ya sha babu komai kawai ya dora wannan shine ra'ayin sa'id ibn al-musayyab da su hassan al-basri da su imamu sha'abi kuma waɗannan makarantar mu ɗaya da su ko ba ka bane yawa muna muna ta nan bangaren dan ya dan laushi laushi waccan ra'ayin ta su shafi akwai tauri da yawa Allah musu rahama duka to barin tambaye ku macen da tana wannan azumin na kafara sai jinin al'ada ya yanke mata ya za ta yi tana azumin kafara ta buge wani a mota da kuskure sai jinin al'ada ya yanka mata a ban jama sai ta ci gaba ko ya ba yadda za ta yi yanzu a nan gurin abin da ya kamata ku fahimta ita ita ta karya kanta azumi ko shari'a ta karya azumi shari'a ta karya azumi da haka shari'a sai ta ɗauki nauyin azuminta ko ba ka bane malamai suka ce idan jinin al'ada ya yanke mata sai ta sha kwanakin jinin al'adar ta sha Allah ne ya kawo mata hutu kuma wala yanqati at-tatabu wannan jerawan da aka ce bai yanke ba idan ya jinin al'ada ya zo mata ta yi guda 35 sai ta hakura in ta gama al'ada sai sai ta dora da shida da bakwai da takwas tunda shari'a ne ta ta yanke mata amma kaga in muna son mu yi jayayya da da wancan ra'ayin da su imamu shafi Allah masa rahama da su ibrahim na ka'i za mu ca to shi ma matafiyi ba shari'a ne ta ta sauke mai azumi ba ko ba haka bane ba mara lafiya ma ba shari'a bane ta sauke ba daga shi yasa ra'ayin su sayyid ibn musayyab din yafi yafi karfi kenan ko ba haka bane to to to wannan kenan um to idan mutum ba zai yi yin azumin ba fa yanzu ainihin Allah ce fasiyamu shaharai ne mutatabi'ai ne ko to wanda bai zai iya azumin ba fa zai ciyar da miskinai ne sittin ko ko bai zai ba wasu ka ce zai yi wasu kuma suka ce bai zai yi ba me yasa bai zai yi ba don shari'a bata bashi wani canji ba ko ba haka bane kawai cewa kai fasiyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah yayi azumi wata biyu a jere wannan tuba ne daga Allah kamar yayi Allah ya bashi wannan tuba to bayan azumin ku duba ayar ku akwai wani abu da aka ce fa in lam yastati anan babu ko guda biyu aka bashi ko dai yanta baiwa ko yin azumi to wannan shi bai da kudin yanta baiwa kuma ba zai iya azumin ba ulsa ta kashe shi to yaya sai a ce ciyar da miskinai sittin wasu ka ce kwarai da gaske zai koma ya je ya ciyar da miskinai sittin mana kamar yadda ake a kafara ta zihari ko wasu kuma suka ce ina ai tun da Allah bai ce ya kara komai ba wanda ya ce ya kara wani abu to ya za a yi ya ci bulus wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne an gane ko kamar ya masani aliman bi man qatala khata'an Allah shine masanin cewa wannan yayi kisan kai ne ta hanyar kuskure wannan kuma yayi kisan kai ne ta hanyar ganganci hakiman lalle Allah mai hikima ne dangane da abin da yanke muku hukunci da bayani akan wannan matsala ta kisan kai da ake yi to a nan gurin imam ibn kasir Allah ya masar hama ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya ɗin ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an har zuwa ƙarshen aya ɗin Allah yana bayani ne akan cewa ba ɗabi'ar mumini bane muna maimaita wannan dan kuyi kotin abinda nake so kuyi kotin ba ɗabi'ar mumini bane ba halin mumini bane ya kashe ɗan uwansa mumini da gangan ko ba haka bane duk wanda ya wannan ba aikin muminai ba aikin muminai bane mumini baya kashe dan uwansa mumini da gangan amma akwai inda shari'a ta ce a kashe mutum hadisi ya zo ingantacce daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah san san yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda talatin jinin mutum musulmi baya halatta wanda ya shaida baban bauta da cancanta sai Allah shi kadai kuma ni manzan Allah ne jininsa bai halatta ba sai da abubuwa guda uku lalle in yayi ɗaya daga cikin wannan to ya halatta a kashe shi jininsa ya halatta annafsu bin nafs duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi inji annabi wanda ya kashe wani a kashe shi wasayyibu zani bazawari mazinaci duk wanda ya taba yin aure sai je zina ko da matar aure ko da bazawara ko da yarinya ko da baba ko da karama hukuncinsa a shari'a a kashe shi a jefe shi ina mazinata masu aure a mace kuke ko da kuna tafi kuna da kwarai kwa والتارك لدينه المفارق للجماعة wanda ya bar addinin sa ya ridda ya fita daga cikin jama'ar musulmi hadisin bukhari hadisin muslim to kaddara ya koyan wana wani zai kashe wani wani ya je ya kashe wani da gangan ko kuma wani din ya kashe dan uwansa ko danginsa ko ba dan uwansa ba ya halatta dangin wanda aka kashe din su ɗauki fansa a hannun su je su rama wani ya kashe ma kani kuma watakila ka san ba za a bi ma kadu ba babu wata hukuma da take bin kadu a je a kashe wanda ya kashe wani don ba sa aiki da shari'ar Allah ko ya kashe maka baba kuma ka san babu wata hukuma da za ta bi maka idan je ma cika takardun banza ne kawai da jan biro na iska kawai ba a komai ba za ka iya zuwa ka je kashe shi ba za ka yi ba abinda malamai suka ce idza waqa'a shay'un min hadhihi thalath wannan abubuwa da suka zo a cikin addini gaba daya ko wani ya kashe wani ko ka gane mutum bazawari ne mazinaci ka ganshi ka kafa shaidu da shari'a ta ce a kafa shaidu ya taba yin aure kuma yana zina ha ko kuma wannan din gashi musulmi ne amma iridda to baka zuwa ka dau makami ka kashe shi falaysa li ahadin min ahadir ra'iyati an yaqtulahu bai halatta ba wani ya dau makami ya kashe shi kaji ko baka ji ba dan gaba dai gaba dai kana kashe shi kawai wa inna ma zalika ila al-imami aw na'ibihi wannan hakki ne na jagora shugaba hakkin gwamnati ne ta kashe shikenan bata kashe ba duk wanda yayi hukunci naman bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun a kiyama Allah zai dau fansa kansu me yasa aka ce kada wani ya dau mataki da doka a hannunsa saboda in an kashe ma dan uwa ka je ka kashe wanda ya kashe ma to shi ma din danginsa za su ce ba su yadda ba sai sun kashe naka kai ma kuma za a ce daga nan sai ga ana yaki a gari a shekara arba'in ana yi kamar yadda a lokacin jahiliya an yi yaki shekara arba'in ana yaki tsakanin kabila da kabila akan kwankurciya kai dan adam ne yayi mutum ko da zafin kai yanzu yanzu fa za a zo a gosulo ne a jancin ne wannan zai taba wannan wannan ya taba wannan kurin sai ga an dauko itatuwa wani ya je ya dauko gwafa rupture yanzu yanzu sai ga an zubar da gawa yasa da kaga ana faɗa irin wannan ko a jancin ko na bu inda yadda zaka iya lallaba ka gudu ka tafi dan an zo kamu da kai za a hada to dan adam yana buƙatar shugabanci da jagoranci duk zafin kan mutum duk yadda mutum ya kai dole yi haƙuri ga shi kana ganin wani shi ya kashe ma dan uwa amma ba a baka dama ka je kashe shi ba dan kai ba hukuma bane kun fahimci wannan sai kai hukuma ta yi fanima ba ta yi ba ya rage nata kai dai ka yi abin da shari'a ta ce kai kun fahimci wannan yawwa da Allah ya ce wa makalin mu'minin ولا مؤمنة أن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا wannan illa din a gurin malaman nahawu suna ce da shi illa ne istisna'iya to ni istisna'i ne wani istisna'i ne munqati an gane ko illa khata'a ai ba aikin mumini bane sai dai inda kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi har zuwa ƙarshe wannan su ne abubuwa guda biyu wajibai da wanda ya kisa na kuskure ya yi na ɗaya kafara kamar yadda muka faɗa an ce yi kafara nan ne na yan tabaiwa saboda ya aikata babban zunubi ko da kuskure ne amma dai zunubi ne babba kuma kafara nan dole ya zamanto baiwa ce za a yanta kuma mumina bai halatta a yanta kafira ba ko ba ku ji ba dole mumina za a yanta kuma ba za a yanta kafira ba abinda jumhurin malamai suka tafi a kai cewa in dai an samu bawa mumini za a iya yanta shi in dai mumini ne za a iya yanta shi saha itkuhu anil kafara babba yake ko karami dalilin cewa a samu imani din shine hadisin muawiya ibn al-hakam isannan da take sanayya riwayar imamu muslim rahmatullahi alaihi rahmatul wasiya cewa an zo da wata baiwa baka tana yin kiwo na dabbobi da tumaki sai ta fita wata rana sai kyarkeci ta cinye ɗaya daga cikin dabbobin ta dawo gurin mai gida sai ya ɗauki hannu ya kwankwatsa ta da mari ana zuwa sai annabi sallallahu alaihi sallama sai ce ai sakamakon wannan dukan ma da aka yi sai an yanta baiwa mumina annabi ya ce a yanta ta ita wannan baiwar to sai aka ce ya za a gane mumina ne manzo Allah ce zai mata jarrabawa da kansa shine malamin mai jarraba kuma shine mai makin to ce ayin Allah ka ji fa tambaya ta farko aqida tsagwaranta aina Allah yake قالت في السماء قالت ku ji a riwayar kalat saboda an samu wani kasur gumin dan bida a garin na yana cewa ai bebiya ce bata yi magana ba to kalat aka ce isama sai ta ce Allah yana sama ko dan kama dan karami da baka sa masa kowace aƙida ba ka tambaye shi ka ce ina Allah yake zai nuna maka sama fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan tsari ne fitira ne na ubangiji ɗabi'ar ɗan adam psychologically mutum ya san Allah yana sama ta ce yana sama tambaya ta biyu sai ja mata maki good man ana waye ni qalat anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kai manzo Allah ne kun ga tambayoyin manzo Allah ba dogon turanci ko me kaza aka ba da ansa iya ja me ya kaza aka ba da ansa ya ja shikenan ba mugunta lakcara ko ba gama ne ka tambaya ba da ansa ka bayar kawai ba cewa to ai kaga ai tun da kaga student ne ai bai kamata ya cin cikakken maki ba ai kaza a ya ci gurin ka bashi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai fudda sakamako fudda result yace ya taka fa innaha mu'mina ka yanta ta lalle wannan baiwar mumina ce in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi kenan ba kaga ashe wannan ya nuna mana abubuwa da dama na farko lalle yantawa din ya zama to mumina ko kuma an gwada imanin a hanyar gwada imanin muka samu wani babi na aƙida cewa Allah yana sama da zatinsa amma iliminsa yana ko'ina mai risala ma haka ya faɗa ko mustawid ya daidaita fauka al'arshi bi zatihi amma wa ilmuhu fi kulli makanin wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a ko ina Allah yake amma da ilimi da haka duk dan bid'an da yace Allah yana ko ina da zatin sa bai ci ba ya fadi ku gane wannan da kyau sai ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi wannan shine wajibi na biyu ko kafara sai kuma sai kuma diya da za a bayar wanda za a bawa iyalai ne kuma to waye zai biya diyan ba ba a dukiyar wanda ya kisan kan za a biya diyan ba wanda ya kisan kan nan ko multimiloniya ne ba a ɗiba a cikin kuɗinsa ana ɗiba ne a cikin kuɗin danginsa yan uwansa magadansa ko mun talaucin sai dai a raba musu su ta biya hankali hankali hankali wani ya iya cewa me hikimar haka saboda kowane iyali su kiyaye iyalansu da 'ya'yansu kada su je su yi kisan kai idan ya zamanto wani yana da kuɗin da zai biya ba ya je kashe wani ba ya ce in na kashe shi ko ɗauka cikin kuɗi na na dai raba shi da duniyar ko to amma sai shari'a ta ce a cikin kuɗin dangin sa ne ko su suka kawo talauci duniya sai sun biya kuma ba a ɗauka cikin kuɗin sa ban sani ba ko kun fahimce ni na'am imamu shafi'i yake cewa ni ban taba sanin wani malami da ya yanke hukunci cewa annabi ya ce a ba da diya a cikin dukiyar wanda ya kisan kai ba duk hadisan da manzo Allah ya bayani ya ce a ba da diya ne a dukiyar dangi kuma waɗannan hadisai ne masu tarin yawa kwarai da gaske ya zo a cikin hadisai kala-kala bukhari muslim abu dawuda riwayar abu huraira ma gashi wasu mata guda biyu suka yi fada a tsakaninsu ɗan kabilar huzail ɗaya sai ta jefi ɗaya da dutse mata ne suka yi fada ɗaya ta jefi ɗaya da dutse sai ta kashe yar uwarta a shi mai ciki ce yar uwar ta katta ta kar abin da ke cikin cikin aka je gurin annabi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ce to dan da ke cikin cikin ta za a ba da bawa shine a matsayin diya ita kuma za a biya kuɗi na diya kuma diyan nan danginta su za su biya wannan kuɗin diya kaga shi annabi ya nuna cewa ana ba da diya ne a cikin diya a cikin kuɗin dangi kuma aya ta ce illa ya saddaku ko sai sun yi sadaka sun yafi ashe ya iya yafewa diya ko a iya yafewa to sai gabar magana ta ƙarshe a cikin ayar da yi bayani akan wanda wannan mun yi bayani fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa in kana min qaumin ko aduwwin lakum wa huwa mu'minun mun yi wannan bayani ko wannan sai mu wuce shi to wannan kenan um yace taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima lalle wannan tuba ce da Allah ya shimfida daga gare shi kuma shimfiɗa tubar da ya yi ce a 'yan tabawa ko a azumi wata biyu a jere kamar yadda muka faɗa wasu kuma malamai sun ce in mutum ba yi da halin azumi zai ciyar da miskinan ko ba zai ciyar ba wannan kaulaini ne ce a ƙwalin ulama to sun ce zai ciyar wasu sun ce a ba za a ciyar ba babu komai to sai kuma Allah ya bayani bayan ya gama bayani akan hukuncin kisa na kuskure to kuma sai bayani akan me kisa na na na ainihin wato ganganci to kafin mu zo wannan e, watakila ko ta samu ko ba ta samu ba ayar akwai magana akan ita diya din diya din ana biyan diya ne akan kisan kai da aka yi kamar haka akwai katulul amdi kisan kai na gaggawa riwaya ta zo daga cikin littafin tafsiri na ibn jarir tabari rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya da kuma imam suyuti shi ma ya kawo a cikin addurul mansur haka kuma imam ibn kasir shi ma ya ruwaito cewa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum mai suna ayyash ibn abi rabi'a ayyashu ibn abi rabi'a ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka kafin hijira ya musulunta amma sai ya ji tsoron ya bayyana wato musuluncinsa ga mutanen gidansu sai ya ruga ya gudu ya koma madina ya nemi kamar ka ce ko kwaba ko idan ya samu tsaro a garin madina tunda shi dan makka ne ya gudu can mahaifiyarsa ta shiga damuwa da bacin rai sosai saboda kasancewan ɗanta ya gudu baya nan ta neme shi ta rasa sai take ce wani ɗanta mai suna alharis da shi da abi jahal ibn hisham duk 'ya'yanta ne kina waɗannan alharis da abi jahal ibn hisham dan uwan wannan mutum ne mai suna ayyash ibn abi rabi'a tace wallahi la yadhilluni saqafun wala adhuqu ta'aman wala sharaban hatta ta'tuni bihi wallahi bazan ci abinci ba kuma wallahi bazan tsaya a cikin inuwa ba kuma bazan sha abin sha ba sai kun kawo mun ɗana suka fita suna ta neman wannan bawan Allah dare da rana yana za same shi don su kawo shi gurin tsohuwarsa suka fita tare da alharis ibn zaid ibn abi anisa ko unaisa ba su tsaya a ko'ina ba sai da suka je madina suna zuwa madina sai ku suka samu shi wannan mutumi ayyash a garin madina sai suka ce da shi bismillah ka zo mahaifiyarka ta ce babu ita babu shiga inuwa babu ita babu cin abinci babu ita babu shan ruwa sai ta ganka kuma sai mun kawo ka ka zo mu tafi don ka faranta wa tsohuwarka mu kuma mun maka alkawali ba za mu tilasta ka ka canja addininka ba don mun ji labarin ka koma addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala na hulu bainaka wa baina dinika ba za mu shiga tsakaninka da addininka ba yayin da suka bashi labari cewa mahaifiyarsa ta shiga cikin damuwa da ɓacin rai da shiga uku a kansa to shi ma sai ya samu kare zuci sai ya ce to barin zo muje tunda kun yi alkawari ba za ku mun komai ba suka fitar da shi daga garin madina abun mamaki malam suna fita daga madina suka samu igiya suka daure shi ka duba ka duba dafa sun yi alkawari ba za su masu komai ba suka daure shi ya dauru tam suka yi ta dukansa duka sosai suka daka suka ba shi kashi a riwayar ma aka ce sai da suka masa bulala ɗari suka zo da shi a gajiye a wulakance a kaskance a tozarce ya ci uban duka da bulali yayin da abin tausayin shine yayin da aka sake kawo shi gurin mahaifiyarsa sai ta ce wallahi ba zan kwance ka ba kun yi daidai abin da kuka mu wallahi ba zan kwance ka ba ni ba zan kwance ka ba hatta takfura billazi amanta bihi sai ka kafirce da wanda kai imani da shi ka fito ka kafirce wa Muhammadu sun gama aiki sai suka bashi a daure
suka jefar da shi a rana ya ɗebi kwanaki a ɗaure babu ci babu sha gashi kuma a rana rana tana bugunsa ina so ku lura da wani abu saboda me aka masa wani abu saboda ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya riko da musulunci wannan abun lokacin ana wahayi kuma annabi yana raye aka yi masa wannan to babu mamaki don wani yana da'awa ta addini ko ya yi riko da addini sai tsautsayi ya sa ya fada hannun makiya Allah to babu mamaki su yi masa sama da ma wannan ina ba mamaki wannan ai imaninsa ne sai ya bayar aka masa wannan wulakancin yayyayi su kwance suka ki shikenan sai ce ba komai ya kafirce Muhammadu din saboda ya wahala ya wahala yace ya kafirce Muhammadu wannan mutum mai suna Al-Haris ibn Zaid sai ya zo sai ke ga masa bakar magana yace kai yace ga wa Ayyash wannan addinin da kake kai da addinin mu na iyaye da kakanni wanda kake kansa da idan shi ne shirya to ai akan shirya kake idan ku bata ne ka gane cewa addinin mu tsofan addinin mu bata ne sai ka canja da koma addinin muhammadu to a da ka da wani baki tunda da kai ma batacce ne dole a tarihi kai ma kana cikin batattu ya yanka masa wannan bakar magana ayyashi yayi yayi fushi dangane da wannan magana da ya gaya masa sai ce da shi wallahi la alqaka khaliyan abadan illa qataltuka ayyashi ce ni zaka gaya wannan magana bayan kun daure ni kun daka ni kun ce bara ku kwance ni ba sai na kafirce Muhammadu kuma ka zo kana gaya mun wannan bakar magana ya ce wallahi duk da na gamu da kai daga ni sai kai wallahi sai na kashe ka ya zo iya nan rai ya ɓaci shikenan suka sake shi amma daga baya ya sake koma musuluncin sa'i daman ba ba ba ba wai ya koma ne tilasti aka yi masa ko ba haka bane yawwa shi ma alharis din wannan haris din wannan harisin da ya zo ya gaya wa ayyashi wannan bakar magana da shi ayyashi ya ce matukan na gamu da kai ba kowa sai na karka to shi ma sai haris din sai ya musulunta a'a kashi to amma ya musulunta haris ya musulunta ayyashi ba shi da labarin musuluntan haris din shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma Madina a suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Madina har ma shi Haris in yaje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musuluncinsa ga Annabi a lokacin da yaje din shi ayyashi baya gurin Annabi din kuma shi ayyashi bai samu labarin cewa dan uwansa Haris ya musulunta ba a yashi yana nan yana rayuwa wata ran ya je kuba masallacin he kuba kawai ba sai ya hango haris nan ba ya ce o nama ya samu kenan ya je kuba sai ya hango wannan dan uwan nasa haris bai dogon wato bincike ba ba abin da ya kurin sai ya same shi ya kai masa duka da makami kurin ya kashe shi take harisu kuma ya mutu take ai yana wannan sai mutane suke ce da shi wai hak ayyu shay'in sanat kai tanka ya ayyashi me ka aikata haka musulmi ka kace yace ba musulmi bane ai dan uwana ne su suka mun kaza suka mun kaza aka ce ya musulunta yi yace subhanallah ce inni lam ash'ur bi islamihi hatta qataltuhu ba da labarin ya musulunta gashi kuma na zo na kashe shi ya shiga damuwa to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a ai daman bai dace ga mumini mutum musulmi mumini ya kashe mumini ba sai dai ta hanyar kuskure ko ba haka bane mumini ya kashe mumini a mumini baya kashe mumini sai dai ta hanyar kuskure lakin in waka'a waka'a kata'an idan har ya faru din to ya faru ne a matsayin kuskure ba wai da ganganci ba ba ɗabi'ar mumini ba ne ya kashe ɗan uwansa musulmi da gangan amma wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sai Allah ya fara bada hukunci na wanda ya kashe ɗan uwansa ta hanyar kuskure duk wanda ya kasance ya kashe mumini ta hanyar kuskure to zai yanta baiwa wuyaye mumina ai fa alaihi itaqu raqabatin mu'mina kafaratan zai yi kafara kenan zai yanta baiwa mumina fa sannan wadiyatun musallama ila ahlihi kuma zai ba da diya musallamatun cikakkiyar diya ya miƙa ta zuwa ga iyalan wato waɗanda aka kashe mana auliya ilmaktul kenan waɗanda za su shiga dansa su ne ila ahlihi illa an yi saddaku sai dai in sun yafi yani la ya tasaddaqu biddiya sai in sun yi masa afuwa akan diya fa ya afu wa ya turku diya sai su afuwa su ce an bar diya din diyar mutum mumini guda ɗaya yanzu naira miliyan ashirin ne da wani abu ko ashirin da nawa ashirin da ɗaya da wani abu duk wanda ya kashe wani kudin diyar mutum naira miliyan ashirin da ɗaya da wani abu ka ji fa kai to kaga da ana biya ai da an rage kashe kisan kai ko ba haka bane tunda ba a biya babu shari'a shi yasa yanzu kaga lalace ta kai a asibiti ake zuwa a je a tattara pension mara lafiya a sace mara lafiya a gadon asibiti abun kunya abun banda wanda suke tarewa a titi banda ne wanda ake diba cikin tasi banda wanda ake tsarewa a babur a make shi da rodi banda banda banda banda wanda ake tsarewa a titi abin nan banda wanda ake bi da daddare da karfin tuwo a doke ka a ɗebe ka wai saboda lalacewa ta kai har asibiti sai mu ringa kwanciya a gidanmu kenan a tsakani da Allah to ka je abin nan kana neman lafiya wani ya dauke ka je ya maka aski ya cinye ka ai ba daidai bane ba to manya ba sa magana akan abu ba ba sa magana yanzu wannan labarin da ake barawa da za a ji sarkin kano ya fito ya yi fada ya ce zai dau mataki in aka sake taba masa talakansa aka ci masa talaka da za Allah kuwa ko kuwa to amma ana jin basu basu gaya masa ba ma dan mai martaba an gaya masa zai magana ina jin basu basu karanta masa Allah ya sa zance ya kai masa ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله سيابا دية نيرا مليان أشرين دقيا أميقا ومغادنسا كذا آتا رجي مستزافي كو إلا أن يصدقوا سيدي إنسان يافي ما أن نيرا ديما ما أن ديما نيرا ديما in ka ci sa'a sai ka ma buhun shinkafa daya to shine sai Allah yake cewa fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina idan mutumin ya kasance musulmi ne kuma yana garin kafirai yana tare da kafirai sai ya musulunta to wanda bai san cewa ya musulunta ba sai ya je ya kashe shi to babu maganar diya shi ne fa'in kana min ƙaumin aduwin lakum huwa muminun ba tahriru raqabatin mu'mina kaga ba ce diya ba ana abin da ake nufi mutum ne yana cikin kafirai a sanin shi wanda ya kashe shi a saninsa kafiri ne to amma a shi ya musulunta to shi kuma wanda ya kashe shi bai sani ba sai ya kashe shi kuma yana tare ne da yana tare da kafiran fa dama ya musulunta amma bai baro cikin kafiran ba to a nan gurin babu diya amma kuma akwai kafara kafara ita ce tahariru raqabatin mu'mina za a yanta me baiwa mu'mina kaji fassara ta farko ta fa in kana min qaumin aduwwin lakum huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina wasu kuma suka ce abinda ake nufi in kana al-maqtulu musliman fi daril islami wanda aka kashe din in ya kasance musulmi ne kuma a garin musulunci amma danginsa kafirai ne zurriyarsa danginsa yan uwansa komai nasa kafirai ne kuma suna cikin garin a wato kafiran da suke yakan musulmi kun fahimci wannan shi din musulmi ne yana tare da ɗan uwansa da danginsa su duk ba su musulunta ba kuma kafirai ne da suke yaƙa musulmi to a nan gurin shi ma babu diya to za ku ɗauki diya ne ku je ku kai wa arna su zai sayan makami su kashe ku la diyata li ahlihi babu diya to a nan gurin shi wannan alharis ibn zaid wannan haris wanda aka kashe shi ta hanyar mai kuskure ko sunansa alharis ibn zaid ai kaga yana tare da kafirai ne duk da ce ya musulunta amma yan uwansa dangin sa ne kafirai ne to sai hukuncin sa ya zamanto fihi tahriru raqaba mu'mina amma la diyata fihi za a yanta baiwa mumina amma ba za a ba da diya ba me dalili saboda danginsa yan uwansa wanda za a ba wa diyan ma meye ne kafirai ne ba musulmi ba ne kuma mutane ne waɗanda suka kasance ba su da alkawali na zaman lafiya da musulmi da a ce kafiran ne ma amma an yi alkawari kafiran amana ne kafirai ne na amana an yi alkawalin zaman lafiya babu fada babu yaƙi a tsakani to wannan ana iya ba da diya ɗin ana iya ba da diya kamar yadda za mu zo mai bayani nan gaba kun gane wannan gabar wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun kaji idan shi wanda al-maktul wanda aka kashe ya kasance yana tare da mutanen da suke akwai alkawali tsakaninku da su kafirai ne amma akwai tsakaninku akwai alkawali fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina ka duba adalci da musulunci ko da yana tare da kafirai ne amma alkawali na zaman lafiya tsakanin su wannan kafiran da musulmi ya gudana an yi alkawari na ajiye makami babu fada tunda ana yin sulhu tsakanin kafiri da musulmi a zauna lafiya mu ba za mu taba ku ba kuma ka ku taba ku ku bar mu mu yi addinin mu kuma za mu bar ku yi addinin ku je ku yi addinin ku a wuri kaza a lokaci kaza daidai kaza a zauna lafiya ku je ku yi sana'a ku yi sana'a mu ana yin wannan to idan alkawari ya riga ya gudana to kaga duk musulmin da ya tsallaka ya je kashe wani kafiri to za a yanke masa hukunci mai tsanani to sai aka samu a kuskure sai wani musulmi ya kashe wani kafiri kafirin alkawari wanda kafirin amana ne an yi zama alkawari da shi to wannan za a ba da diya ga ainihin wato a wannan da ba da diya kuma za a yanta baiwa mumina mana idan kana al-maktulu kafiran dhimmiyan aw mu'ahada fa yajibu fihi ad-diyatu wal kafara kun bayyana wannan za a ba da diya da kafara kafaran kuma mun fada shine za a yanta baiwa mumina daidai ne wanda aka kashe dinnan musulmi ne ko kafiri ne amma kafirin ya zama dan amana ashe ashe kafirin da aka yi zama alkawali da amana da shi da yan uwansa da kabilarsa in musulmi ya kashe shi sai an ba da diya yana ana a dunkule ku gane idan musulmi ya kashe kafiri amma kafirin da ba kafirin alkawari ba to ba a bada diya babu diya a ciki ina fata ana fahimta yawa babu diya a ciki to amma idan akwai alkawarin zaman lafiya an kulla zaman lafiya to dole sai an bada diya yau kuma dole ya zama ko mace ce a kashe sai an bayar duka babu wani bambanci kuma sai Allah ce faman lam yajid to wanda bai samu dama ba fa bai samu damar me ba eh wanda bai samu damar yanta baiwa ba ai cewa yi wata hariru raqabatin mu'mina to wanda bai samu damar faman lam yajid wanda bai samu damar yanta baiwa din ba fasiyamu shaharaini mutatabi'ain zai yi azumin wata biyu a jere zai azumin me wata biyu a jere wannan mutum ana magana ma in kafiri ne to idan musulmi ne kashe musulmi ba in babu aula ya dauki wannan hukuncin kenan idan musulmi ya kashe kukula fa hukuncin idan musulmi ya kashe dan uwansa musulmi yanzu nan muna magana kisan kuskure ne dan za mu zo kan ayar kisan ganganci kisa na kuskure mutum ya je kashe wani ya buge shi a mota ya kashe shi ya buge shi a babur ya kashe shi ya doke shi ya kashe shi za mu yi bayani yaya kisan kuskure yake yaya kisan ganganci yake insha Allah shi yasa tafsirin namu yau aya biyu kawai za mu karanta to idan kai kashe wani kisan ganganci kisan kuskure za ka ba da diya ko da kuskure ne fa akwai diya naira miliyan ashirin da ɗaya da wani abu bayan nan kuma za ka yanta baiwa wannan diya hakkin magada ne yanta baiwa ko azumi wannan kuma hakkin Allah ne ana iya yafe ah yafe diya amma ba a yafe hakkin Allah kuɗi za a iya yafewa auliyawul maktul waliyan wanda aka kashe za su iya cewa sun yafe amma azumi ko yan tabaiwa wa zai yafe kayan Allah ne wani ya sai ce ya bar maka wani mutum to shi yasa aka baka na farko abu da yake na wajibi ga wanda ya kisan kuskure ya biya diya ya yan tabaiwa idan ba zai iya ba babu hali to sai ya azumi wata biyu a jere shi ma za mu yi magana insha Allah akan mutumin da ya zo yana yin azumin kuma sai ya zo ya karya wani ko kuma sallah ta zo ta gindaya ko rashin lafiya ya zo zai sako ko ko zai jona mutatabi'ain Allah ya ce a jere ne dan a nuna ma bai halatta kai azumin wata ɗaya ka ce ka huta sannan sai wani watan kuma ka kammala ba ai babu ukubar kenan a ciki ina fata ana fahimta na'am to wannan kenan ya bada baiwa in babu kuma sai ya bada sai ya azumi bai halatta ya ƙi yanta baiwa ya je ya ce zai azumi ba bai halatta ba matukar yana da halin yanta baiwa dole yanta baiwa zai sai dai in babu halin yanta baiwa sai falyantakil ila sawmi idan ya gasa in ya kasa sai ya azumi din idan kuma ya sha da gangan yana cikin yin azumi 60 din nan yayi 45 sai wata ran shi yanzu gashi ce kai da Allah ka huta kaji ka huta gobe ka dora sai ya sha wallahi sun zube sun zube gaba daya wasu malaman cewa ma suka yi idan ya manta niyya kana ji na yayi 45 zai tashi da na arba'in da shida sai ya manta niyya sai da ya zo a zahar sai ya tuno a ban yi niyya ba fa suka ce falyastanif sun zube sai ya sako sai ya sako sabon haka imam al ya faɗa a cikin tafsirinsa kar wani ya zo ya ce ya kai ko ba gaba ne amma idan ya sha rana ɗaya da uzuri rashin lafiya ko tafiya sai ya sha azumin sittin ɗin ciwo ya same shi ranga-ranga aka kwantar da shi a asibiti kuma gashi yana azumin kafara to yanzu ya zube ko kuwa bai zube ba malamai sun yi sabani akan wannan akwai waɗanda suka ce wallahi azuminsa ya zube gaba ɗaya fa alaihi istinafu shaharain sai ya sako wasu watanni guda biyu wannan shine ra'ayin ibrahimu nakai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai haka kuma imamu shafi'i ma yana da wannan ra'ayin ko rashin lafiya ne ko tafiya ta kama ka san mai tafiya yana iya shan azumi to in ko rashin lafiya ta kuskure ka sha in dai na kafara ne wadda a nuna muku cewa harkar kafarar azumi ta kisan kai yana da tsanani kwarai da gaske in ji imamu shafi'i yana da maganganu guda biyu amma wanda ya fi bayyana cikin maganganun shafi'i cewa sai ya sa ko azumukan gaba daya suka ce ai liyannan aftara muhtaran zaɓinsa ne ya sha zai iya jurewa ai ya ce ba zai sha ba wannan ra'ayinsu ne fahimtarsu ne wasu malaman suka ce a wannan ai akwai tsanani a wannan hukuncin gaskiya ko ba ka bane suka ce azumi bai warware ba tun da bai da lafiya ne kuma ko ya yi tafiya ne ma ya sha babu komai kawai ya dora wannan shine ra'ayin sa'id ibn al-musayyab da su hasan al-basri da su imam sha'abi kuma waɗannan makarantar mu ɗaya da su ko ba ka bane yawa muna muna ta nan bangaren da ya dan fut laushi laushi waccan ra'ayin ta su shafi akwai tauri da yawa Allah musu rahama duka gabaran tambaye ku macen da tana wannan azumin na kafara sai jinin al'ada ya yanke mata ya za ta yi tana azumin kafara ta buge wani a mota da kuskure sai jinin al'ada ya yanka mata a ban zama sai ta ci gaba ko ya ba yadda za ta yi yanzu a nan gurin abin da ya kamata ku fahimta ita ita ta karya kanta azumi ko shari'a ta karya azumi shari'a ta karya azumi da haka shari'a sai ta ɗauki nauyin azuminta ko ba haka bane malamai suka ce idan jinin al'ada ya yanke mata sai ta sha kwanakin jinin al'adar ta sha Allah ne ya kawo mata hutu kuma wala yankata tatabu wannan jerawan da aka ce bai yanke ba idan ya jinin al'ada ya zo mata ta yi guda 35 sai ta hakura in ta gama al'ada sai sai ta dora da shida da bakwai da takwas tunda shari'a ne ta ta yanke wata amma kaga in muna son mu yi jayayya da wancan ra'ayin na su imamu shafi Allah masa rahama da su ibrahimun na ka'i za mu ca to shi ma matafiyi ba shari'a ne ta ta sauke mai azumi ba ko ba haka bane ba mara lafiya ma ba shari'a bane ta sauke ba daga shi yasa ra'ayin su sayyid bin musayyib din yafi yafi karfi kenan ko ba haka bane to to to wannan kenan um to idan mutum ba zai yi azumin ba fa yanzu ana Allah ce fasiyamu shaharai ne mutatabi'ai ne ko to wanda bai zai iya azumin ba fa zai ciyar da miskinai ne sittin ko ko bai zai ba wasu suka ce zai yi wasu kuma suka ce bai zai yi ba me yasa bai zai yi ba don shari'a bata bashi wani canji ba ko ba haka bane kawai cewa kai fasiyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah yayi azumi wata biyu a jere wannan tuba ne daga Allah kamar yayi Allah ya bashi wannan tuba to bayan azumin ku duba ayar ku akwai wani abu da aka ce fa in lam yastati anan babu ko guda biyu aka bashi ko da yanta baiwa ko yin azumi to wannan shi bai da kudin yanta baiwa kuma ba zai iya azumin ba ulsa ta kashe shi to yaya sai a ce ciyar da miskinai sittin wasu ka ce kwarai da gaske zai koma ya je ya ciyar da miskinai sittin mana kamar yadda ake a kafara ta zihari ko wasu kuma suka ce ina ai tun da Allah bai ce ya kara komai ba wanda ya isa ya ce ya kara wani abu to ya za a yi ya ci bulus wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne an gane ko kamar ya masani aliman bi man qatala khata'an Allah shine masanin cewa wannan yayi kisan kai ne ta hanyar kuskure wannan kuma yayi kisan kai ne ta hanyar ganganci hakiman lalle Allah mai hikima ne dangane da abin da yanke muku hukunci da bayani akan wannan matsala ta kisan kai da ake yi to a nan gurin imam ibn kasir Allah ya masar hama ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya ɗin ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qata'an har zuwa ƙarshen aya ɗin Allah yana bayani ne akan cewa ba ɗabi'ar mumini ba muna maimaita wannan don ku yi kwatin abinda nake so ku yi kwatin ba ɗabi'ar mumini ba ne ba halin mumini ba ne ya kashe ɗan uwansa mumini da gangan ko ba haka ba ne duk wanne wannan ba aikin muminai ba aikin muminai ba ne mumini baya kashe ɗan uwansa mumini da gangan amma akwai inda shari'a ta ce a kashe mutum hadisi ya zo ingantacce daga abdullahi dan mas'ud manzo Allah sallallahu yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi hidaya thalathin jinin mutum musulmi baya halatta wanda ya shaida baban bauta da cancanta sai Allah shi kadai kuma ni manzan Allah ne jininsa bai halatta ba sai da abubuwa guda uku lalle in yayi ɗaya daga cikin wannan to ya halatta a kashe shi jininsa ya halatta annafsu bin nafs duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi inji annabi wanda ya kashe wani a kashe shi wasayyibu zani bazawari mazinaci duk wanda ya taɓa yin aure sai je zina ko da matar aure ko da bazaura ko da yarinya ko da baba ko da karama hukuncinsa a shari'a a kashe shi a jefe shi ina mazinata masu aure a mace kuke ko da kuna tafi kuna da kwarai kuwa wattariku lidinihi almufariqi lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya ridda ya fita daga cikin jama'ar musulmi hadisin bukhari hadisin muslim to kaddara ya koyan wana wani zai kashe wani wani ya je ya kashe wani da gangan ko kuma wani din ya kashe dan uwansa ko danginsa ko ba dan uwansa ba ya halatta dangin wanda aka kashe din su ɗauki fansa a hannun su je su rama wani ya kashe ma kani kuma watakila ka san ba za a bi ma kadu ba babu wata hukuma da take bin kadu a je a kashe wanda ya kashe wani don ba sa aiki da shari'ar Allah ko ya kashe maka baba kuma ka san babu wata hukuma da za ta bi maka in an je ma cika takardun banza ne kawai da jan biro na iska kawai ba komai ba za ka yi zuwa ka je kashe shi ba za ka yi ba abinda malamai suka ce idza waqa'a shay'un min hadhihi thalath wannan abuwa da suka zo a cikin addini gaba daya ko wani ya kashe wani ko ka gane mutum bazawari ne mazinaci ka ganshi ka kafa shaidu da shari'a ta ce a kafa shaidu ya taba yin aure kuma yana zina ko kuma wannan din gashi musulmi ne amma iridda to baka zuwa ka ɗau makami ka kashe shi fa laysa li ahadin min ahadin ra'iyati an yaqtulahu bai halatta ba wani ya ɗau makami ya kashe shi kaji ko baka ji ba dan gaba dai gaba dai kana kashe shi kawai wa inna ma zalika ila al-imam aw na'ibihi wannan hakki ne na jagora shugaba hakkin gwamnati ne ta kashe shikenan ba ta kashe ba duk wanda ya yi hukunci daman bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun a kiyama Allah zai dau fansa a kansu me yasa aka ce kada wani ya dau mataki da doka a hannunsa saboda in an kashe ma dan uwa kaje ka kashe wanda ya kashe ma to shi ma din danginsa za su ce ba su yadda ba sai sun kashe naka kai ma kuma za a ce daga nan sai ga ana yaƙi a gari a shekara arba'in ana yi kamar yadda a lokacin jahiliya an yi yaƙi shekara arba'in ana yaƙi tsakanin kabila da kabila akan kwankurciya kai dan adam ne yayi mutum ko da zafin kai yanzu yanzu fa za a zo a gosulo ne a janshin ne wannan zai taba wannan wannan ya taba wannan irin sai ga an dauko itatuwa wani ya je ya dauko gwafa yanzu yanzu sai ga an zubar da gawa yasa da kaga ana faɗa irin wannan ko a jancin ko na abu inda yadda zaka iya lallaba ka gudu ka tafi dan an zo kamu da kai za a hada to dan adam yana buƙatar shugabanci da jagoranci duk zafin kan mutum duk yadda mutum ya kai dole yi haƙuri gashi kana ganin wani shi ya kashe ma dan uwa amma ba a baka dama ka je kashe shi ba dan kai ba hukuma bane kun fahimci wannan sai kai hukuma ta yi fanima ba ta yi ba ya rage nata kai dai ka yi abin da shari'a ta ce kai kun fahimci wannan yawwa da Allah ya ce wa makani mu'minin wala mu'minatin an yaqtula wa makani lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa wannan illa din a gurin malaman nahawu suna ce da shi illa ne istisna'iyya to ne istisna'i ne wani istisna'i ne munqati an gane ko illa khata'a ai ba aikin mumini bane sai dai inda kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi a har zuwa karshe wannan sune abubuwa guda biyu wajibai da wanda ya kisa na kuskure yayi na daya kafara kamar yadda muka faɗa an ce yi kafara nan ne na yan tabaiwa saboda ya aikata babban zunubi ko da kuskure ne amma dai zunubi ne babba kuma kafara nan dole ya zamanto baiwa ce za a yanta kuma mumina bai halatta a yanta kafira ba ko ba ku ji ba dole mumina za a yanta kuma ba za a yanta kafira ba abinda jumhurin malamai suka tafi a kai cewa in dai an samu bawa mumini za a iya yanta shi in dai mumini ne za a iya yanta shi saha itquhu anil kafara babba yake ko karami dalilin cewa a samu imani din shine hadisin muawiya ibn al-hakam sannan da take sanayya riwayar imamu muslim rahmatullahi alaihi rahmatul wasiya cewa an zo da wata baiwa baka tana yin kiwo na dabbobi da tumaki sai ta fita wata rana sai kyarkeci ta cinye ɗaya daga cikin dabbobin ta dawo gurin mai gida sai ya ɗauki hannu ya kwankwatsa ta da mari ana zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai sakamakon wannan dukan ma da aka yi sai an yanta baiwa mumina annabi ya ce a yanta ta ita wannan baiwar to sai aka ce ya za a gane mumina ne manzo Allah ce zai mata jarrabawa da kansa shine malamin mai jarraba kuma shine mai makin ya ce ayin Allah ka ji fa tambaya ta farko aqida tsagwaranta a ina Allah yake qalat fi sama qalat ku ji a riwayar qalat saboda an samu wani kasur gumin dan biya a garin na yana cewa ai bai biya ce ba ta yi magana ba to qalat aka ce fi sama sai ta ce Allah yana sama ko dan kama dan karami da baka sa masa kowace aƙida ba ka tambaye shi ka ce ina Allah yake zai nuna maka sama fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha wannan tsari ne fitara ne na ubangiji ɗabi'ar dan adam psychologically mutum ya san Allah yana sama tace yana sama tambaya ta biyu sai ya ja mata maki good man ana waye ni qalat anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kai manzo Allah ne kun ga tambayoyin manzo Allah ba dogon turanci ko me kaza aka ba da ansa ya ja me kaza aka ba da ansa ya ja shikenan babu gunta lakkara ko ba ga bane ka tambaya ba da ansa ka bayar kawai ba cewa to ai kaga ai tunda kaga student ne ai bai kamata ya ci cikakken maki ba ai kaza a ya ci gurin ka bashi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai fudda sakamako fudda result yace ya tika fa innaha mu'mina ka yanta ta lalle wannan baiwar mu'mina ce in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi kenan ba kaga ashe wannan ya nuna mana abubuwa da dama na farko lalle yantawa din ya zama tun mumina ko kuma an gwada imanin a hanyar gwada imanin muka samu wani babi na aƙida cewa Allah yana sama da zatinsa amma iliminsa yana ko'ina mai risala ma haka ya faɗa ko mustawil ya daidaita fauka al'arshi bi zatihi amma wa ilmuhu fi kulli makanin wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a ko ina Allah yake amma da ilimi da haka duk dan bid'an da yace Allah yana ko ina da zatin sa bai ci ba ya fadi ku gane wannan da kyau sai ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi wannan shine wajibi na biyu ko kafara sai kuma sai kuma diya da za a bayar wannan za a bawa iyalai ne kuma to waye zai biya diyan ba ba a dukiyar wanda ya kisan kan za a biya diyan ba wanda ya kisan kan nan ko multimiloniya ne ba a diba a cikin kudinsa ana diba ne a cikin kudin danginsa yan uwansa magadansa ko mun talaucin sai dai a raba musu su ta biya hankali hankali hankali wani ya iya cewa me hikimar haka saboda kowane iyali su kiyaye iyalansu da 'ya'yansu kada su je su yi kisan kai idan ya zamanto wani yana da kuɗin da zai biya ba ya je kashe wani ba ya ce in na kashe shi ko ɗauka cikin kuɗi na na dai raba shi da duniyar ko amma sai shari'a ta ce a cikin kuɗin dangin sa ne ko su suka kawo talauci duniya sai sun biya ko ba a ɗauka cikin kuɗin sa in sani ba ko kun fahimce ni na'am imamu shafi'i yake cewa ni ban taɓa sanin wani malami da yanke hukunci cewa annabi ya ce a ba da diya a cikin dukiyar wanda ya kisan kai ba duk hadisan da manzo Allah ya bayani ya ce a ba da diya ne a dukiyar dangi kuma waɗannan hadisai ne masu tarin yawa kwarai da gaske ya zo a cikin hadisai kala-kala bukhari muslim abu dawuda riwayar abu huraira ma gashi wasu mata guda biyu suka yi fada a tsakaninsu ɗan ƙabilar Huzail ɗaya sai ta jefi ɗaya da dutse mata ne suka yi fada ɗaya ta jefi ɗaya da dutse sai ta kashe yar uwarta ashe mai ciki ce yar uwar ta katta ta kar abin da ke cikin cikin aka je gurin annabi sallallahu alaihi sallama sai manzala ce to ɗan da ke cikin cikin ta za a ba da bawa shine a matsayin diya ita kuma za a biya kuɗi na diya kuma diyan nan danginta su za su biya wannan kuɗin diya ta gashi annabi ya nuna cewa ana ba da diya ne a cikin diya a cikin kuɗin dangi kuma aya ta ce illa ya saddaku ko sai sun yi sadaka sun yafi ashe a iya yafewa diya ko a iya yafewa to sai gabar magana ta ƙarshe a cikin ayar da yi bayani akan wanda wannan mun yi bayani fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa in kana min qaumin ko aduwwin lakum wa huwa mu'minun mun yi wannan bayani ko wannan sai mu wuce shi to wannan kenan um yace taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima lalle wannan tuba ce da Allah ya shimfida daga gare shi kuma shimfida tubar da yayi ya ce a yanta bawa ko a azumi wata biyu a jere kamar yadda muka faɗa wasu ko malamai sun ce in mutum ba yi da halin azumi zai ciyar da miskinan ko ba zai ciyar ba wannan kaulaini ne cikin akwalin ulama wasu sun ce zai ciyar wasu sun ce a ba za a ciyar ba babu komai to sai kuma Allah ya yi bayani bayan ya gama bayani akan hukuncin kisa na kuskure to kuma sai yi bayani akan me kisa na na na ainihin wato ganganci to kafin mu zo wannan eh, watakila ko ta samu ko ba ta samu ba ayar akwai magana akan ita diya din diya din ana biyan diya ne akan kisan kai da aka yi kamar haka akwai qatlul amdi kisan kai na gaggawa